يرحم الرحمن وتعالى يرحمكم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت فآتت أكلها بغير خير لم يصبها وابل فقد والله بما تعملون بصير.
Mana cuma sura surat Al-Baqarah. Mun baya akan aya ta ɗari biyu da sittin da hudu za mu gaji kan aya ta ɗari biyu da sittin da bakwai da sittin da biyar shi ne Allah. Allah ta'ala yake faɗa dai a dangane da ciyarwa Allah yake wasu da lafiya da yin kuna amwalu kaga misali wato ciyarwar waɗanda suke ciye dukiyoyin su iftigara a marzatu lan dan neman yardar Allah ba dan gaba ba dan yin suna ba ba dan a suna yi ba a'a suna ciye dukiyoyin ne dan neman Allah ya yarda da su Allah ya kuwa na yadda su samu yardar Allah wata jikin da kuma wasu tabbatarwa da an fushi da kawunan su shi ne hakikan dan tabbatarwa ne tawali ga lada alaihi da abin da suka ciyar din nan ila murakina kamar murakai alladina la yanzuna wanda ba ka kaunar neman wani lada a wajen Allah yin kai su da dan suna ganin ma ba wani lada da Allah ne ba eh da haka da su ba wata cewa ne Allah ne to ana magana akan ba cewa dan neman yar Allah don kuma tabbatar da wato lafiya da kawo su to kamar sai habbatu misalin su ana yake misalin jannati kuma da jannati kuma misalin gona ce jira gwati da ke bayyana tabbata a jigawa shi ne makamin wata ce shi ne maka wata ce mai da su azaba hawa ne wanda ma mako ruwa ya kare ka fa ata kulaha sai ka bayar da abincin ka ba na kuma ba ta bari ayin da duka da zai yi biyu abin da aka duka sai ga shi ya mutu misalai ma ya kuma sai ga da misali wato min cikin abin da wajen ta aka ce sai da su kai wa suke yi na yaya to fa yana da ba wani idan wannan ma ba ku ruwan da ya da ba fa kallo sai ya tuka da ka ai su ha dan sai ya tuka da ka wani sai ya zai shi ta duk ba da sai ya sa shi wanda kuma da wurin da wurin da suke wurin da gawa ne alba'ana ma'ana ne da mun sai ki daya wanda kuwa da mun da maza ta da suka ka ka da wata wata wani wato wanda kuka da wurin da kuke wato sai da ruwan ya da wata amla amla da kuka ya garanta to kuka zalika wannan misalin shi yake yake da bukatu wanda kira cewa wanda aka ambata dinnan haka yake su kike karuwa kike da kike da zai Allah kuma da kike tare wanda an kalle ko tare ko ko tare da ko ya tare in ji ne Allah ya ga Allah ne to ba wai yawan Allah yake kallo ba a'a mutunta eh dan wa kai je kake miki ka bayan ganin ne dan Allah dan kuma tabbatar da lalata kanka to shikenan an san wace ko ba kika yi mutuwa cewa ko wani zarka ba wai ga wani yau da su ne kawai a'a kowa ya zuwa da shi duk abin da Allah ya baka to akwai wanda yake kasa da kai wanda kai kuma ka ji shi shi a gurin da kai mawalaci eh kai da kake ganin cewa kai ba ka kai ma kana kallon sama ne sai yanzu kai ba ka da ruwa to amma ko da shi ke kallon ka kai Allah ya ba ka ai kai mawalaci to shi ka to kowa a shi da kana magana cewa cewa ko shi ko to kowa ma yake da shi to wallahi kuma shi basirin Allah mun yi ne bima ta amaluna da abin da aikatawa فَيُجَازِيكُمْ Allah zai mutu kai ga shi أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأتابه الكبر الكبر وله ذرية وأتابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأتابها إحسار فيه نار فاقترفت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أنا يكي آية وانت أهلكم جزئيكم يلا بولي يلا فهم أن تكون الهجة النبي حتى قولا من السجرين بستان قولا من نهير السجرين وعلاجه وكما تبين تجريين جاتي ولا تنهاوه wanda koyi suke gudana a cikin wannan goyi nasa da ruciya da kuɗi sabaran wanda yake ɗayan itace daga gangoji cikin yayin da kuma a cikin goyi nasa wa asabu kullu baru alhali kuma ga shi kar asabu kullu baru ga tsufa ya same shi da ufa ya yi koya wa kurayen shi ne kuma jini da tsufa yaro ne a cikin da ba iya wani ba amma kan shi gona mai yawan ƴan gidaje mai yawan kuma ga gorama da gida ga jibinai ga jirbai a cikin goyi da sa kuma ga shi ya kuma ba zai iya wani zara ba domin wani ya dogara domin su ne kun zo a zawo kuma ga shi ina da guriya guriya kuma launa na shi ne ina da aura da yara su gano kanada layin nuna a yanzu ba su wani ikon za su iya wani tare ba abin da za su yi to ba a samu hanyar da to abin da kuma dogara shi ne shi ne wato na gudanar to sai kuma guguwa wato iskoki makaranta sai ta samu wannan ruwan daga shi ne na wani kuma a cikin wannan guguwa akwai wuta a cikin ta ba ta da ƙarfi ruwan da wata goni ba kada sai guguwar daga a wanda ba ta jiya ta yi da su maka ina mafi bukatuwar abin da ya zama ga wannan gonar wato yana cikin tsananin bukata kuma yanka ta ko ba ta sai na ya wanzu kuma shi wa aura su yayin da hadda da suna gajjeju mutane ne suka tsira mun bauta lakin da mu fasu da bara wa hada to wannan mutane sai Allah ya bayar tafsirin wato duk mutane ne da suka dorani ga wato shi wani ne ya walmani da kuma shi wani goli shi da hadin ba su ke ku sai wanda duk kiyar ba da Allah ba to mutane sa mutane mutum ne da yake da gona da jinai da tilbai da kuma korama tana gudana kanta ga kuma duk wani ya kika shi da ake nema akwai a cikin wannan gudan to kuma ga shi su baya kawa shi ba zai iya rufe sana'a ba ba a fi gari ne shi wannan gudan ya dogara da ita ga kuma yara ƙanana yana da su su kuma masu ƙarfin da za su iya komai kai kuma ana ana nan sai mun ka fito da gudu wuta a cikin ta duk wani wanda gudan ta kaga a lokacin ɗan da ake cewa to haka ne duk da shi da duk da ba ɗan nuna da Allah ba a'a zai shanye kan mutane ne da kan ake yana ko ishiyar dan ya goyi to shi ma kamar misali wanda ne Allah ya fi da zarga ga ta lokacin kiyama ya ga da kiyama ina buƙatar lafiya ce kaza ce gaba ne a lokacin da ba ta da wannan dogo lokacin da ke buƙatar goyi kaza tun da karfin da ya ƙare ya'yan ba su kawo ƙarfi ba to kuma abin da wani shi da shi ya ƙarfi da shi ba ka cewar waɗanda suke yi dan iya ko don goni ko ta ma haka ce Allah ya kiyaye amin yawa wani kana ba su an ta koga ba da ba su yake ruwa shi wani ya mutu da zai ga mutum da ajira da sa'adi ya aiki da bin Allah kun ba ku ibra ko kun ba ba ku ya gudu ko shi ya zalu sannan aka aiko shi da yake ya lalata aikin nasa fa annabi sai aiki kuma ba a ce gaban Allah الجاهل الأول الذي يكون إسلاما إذا كان يأتي من آياته kuma shi ya zo ya masa ya kone aiki to kazalika haka nan aika maji na maji kira kamar yadda aka bayyana abin da aka ambata to ba ta yi ba yin lamu wani yake bayani a ayati ayoyin gare ku la Allah ko ta ku ta fara rula fa yi tunani wa ta ta bi rula ku illa
ya ayyuhallazina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآبيه إلا إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا Allah ya ya wanda ke imani da Allah an tuku ku ciyar aika ku ku da ta nan dai ba ku ba da su daga karka kai abin da kuka tsoro da ne da mali da dukiya wato an ce wannan wato ta tuka a cikin kamar da kamar haka da zo ta ga sama ya yi umarni da zakkar tudiri cewa ba mu biya da su za a bayan wato wani kuma zo da dabino wani kuma dabino كبائر وجعل في الآية الذين آمنوا أن يؤتي بعد ما سلم ولكم من المسلمين إيه وما جلسنا من الحج الله يتعالى وشيء جدا جدا وشيء جدا يشوف إن ذاك بائر الله لا تبارك هو الله يشوف إيه كان في أبي على سواء لا يجيب فلا بد سواء لا بد سواء لا يجيب إيه يعني لا سواء ما إيه ما شو ما كده ما يجيب إيه كم ما يجاوب كده وذاك كان زمان بنا بحاجة shi ya zama zuba ruwa za a yi duk da shi ka ba wa Allah wani da Allah ba ya ba ku eh ka ga dai Allah sun yi wani bayani ba ya dai ne da Allah ba sai da babu abu da ba ya da shi idan ka sadaka da ake cewa ayi ayi ayi to ana son idan za ka yi shari'a da abu wanda yake da shi eh irin wanda kai ma kana bukata shi wanda wai ba ka ba shi wani shi ba ka bukata shi idan Allah ya ci yadda ga shawawa daga gabaku na abin da ruka da jiya domin sai ba su ma a duniya da su ne sani haka nan ku ciyar da kuma wato karfafu ya da ɗan abu da kusan da yau kuma da ake kasa ne da gugu na kwayo na kwayuka wasu bayi da aiki da jade amma wala ke mu mutu lita kada ku ji abin da guna rabi abin da yake da nuni mun daga abin da aka ambata dinnan idan kun ji kuna kuna wasarwa wato kuna kun ji kuna kuna cewa wannan gare shi shi da kake a cikin ta shi da aka kare idan Allah ya kike da ta mun yi da kake da mummunan abu da an an da kare a yanki a ce idan ka so ni ta lalace idan shi da ka bayar ko wanda ka jabo mi ce idan mutum ya ka ga ya ko mara lafiya da shawar ki idan shi da ka bayar shi wani yake ne shi da ku ba Allah eh wani ku bi akili ko ku zama masu kan wannan wato mummunan ba lau kuke mun da lawa shi za a ba mu shi ne a hakkin ku illa shi illa shi ne shi ne shi ne ba shi sai ko ido a cikin ka duk da kawai da lamar da zai da zai rike gani to ba kai musu a cikin gurin da Allah sai ya fara shi Allah ya gare shi idan da wani ke mun a bani sai da kowane ya baka ai ba ka ba in an ba shi a hakkin ka to kai ba ka yi ba to ya kuma hakkin Allah ya Allah ya gaba shi kuma Allah ya gura a ko ba da yake in wani shi ne misali ka bani jalinka wato ko a wasanka a gurin da yau bukata ta ke jin jami'a da amin na yiwa da Allah sai ka yake ciwo ka bayan ka kafin bayan sallah insha Allah ta ba gobe yau da sai akwai kan tabbata ku kuma ni ka ba su ne ko ko ke kashiya da jalaliya ke da gaba ne ba ta ai ba ka ba kada kike hankin da ya lai a hankin ka abba da ke mummura to shi wannan hankin Allah ne zakka ne Allah to in kace za ka dashi mai da bayan to ya shi Allah mai a hakkin sa a hakkin sa ba da mu da kai to ya ga Allah bai ka bawo kenan to wallahi kawai mun sani Allah hakika Allah ga ni Allah ko da shi ne an yi bukatun da bayan cewa cewa da ka Allah ba da shi ne in kun ga ku ku ya fara hadisi kuma abu da goni معمول الأبوك يقول على كل حال تلك من هذه هل أنت الشيطان؟ كان هناك يمكن الشيطان شيء يقول فيه ألقوا الشام في سلوش شيطان كان يقول لهم الشام كما يقول لهم الشام وهذا ليس عليها كما يقول لهم الشام وكان فيه كذا ولي يقول كذا ولي يقول كذا لا أسريع الشيطان يقول فيه ألقوا الشام والنجم ويأخذ من ويأخذ جسمه منه من العشاء والروح dan Allah ya faɗi wato ruwa da alfasha shi ne wato da ke cewa wato alfasha a cikin duk alƙur'ani da zo a fadar duniya eh da ake yi ta sai dai a cikin waɗannan aya a wannan aya a nan kuma a ranta ruwa eh Allah zai ambaci ruwa da alfasha eh to wannan ne mun Allah da ruwa da alfasha eh to duk haka yanzu a nan shekaru ne ke muku alkawari da ruwa wani mawuci don kar ya kare kar kai ma na farauta kada a karya ka amma wannan shi ko Allah ya yi Allah yana alkawar da muku da alƙifaki cewa idan ba ko wani maka fara kada ku rakan ga kuma shi da gare shi da ruwa da gaban ku sai aka yi ku ciyar kuma Allah ya alkawarin ga mu da gaban ku ko bana da kuma kalmar arziki halakan bayo min da gare shi Allah ya alkawarin kuma idan ku ciyar kuma Allah zai yi maka eh wallahi ubangiji wajibu Allah ne mai da su kuma da mun rasa ne alimu kuma da ni ne kun da kiyar wa mutum ne da magamai ya ga wa man yudam li mada wa qadruti ya ajran kabira wa ma yanzakaru illa ulil albab
tsoro da ya zo a cikin hadisi cewa ubangiji ya aiko wasu mala'iku guda biyu sai su yana nan shela ya ubangiji ka ba wa duniya shi ya kuma Allah ka ba shi mai yau a duba ɗaya Allah shi ke cewa Allah ka ba shi mai yau ɗaya kuma yana cewa ya ubangiji shi ke karewa ne da bayan cewa Allah ta ba shi halaka a cikin jasa ya ba a suna gini har ila yau cewa ba su shi zai yana da wasu kullum ma da kan adam shi ma haka nan wato akwai wasu ma su zai gaji kullum ma da yake amma ita ne ma su ke dan shi ne wato yin masa alkawarin yan kore sani da kuma kayyatawa da tafiya shi ko duk ba ta mala'ika kuma da zai kai sa maka wani abu a zuciyarka eh kamar da suka wa zuciya shi ne wato aiwatarwa da alkhairi da kuma kakkacewa gangatawa da gaskiya ko da ya samu irin wannan to ya sai cewa wannan daga Allah ne sai gode wa Allah wanda ya samu kodayar to yi kai da cikin gani sannan sai ba ku da wani a shiga cikin wasu da wani su ba shaɗi da ne da kullum ce ga mu za a yi to ba ku ne suka suka yi daga Allah ne Allah ne masa to ne kai Allah ne to ma ku san ne ya kace wannan hali to
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah ya ce rusul hikmata Allah yana bayar da hikima shi da ke manna da ilimi ne amfani al-mu'addi mai bayuwa ne da amai zuwa ga aiki duk wanda Allah ya ba ilimi kuma ya bayar da ilimin sa to wannan Allah ya masa bayuwa da ruwa wanda ya da shi wato in ai ai ilimi da za a aiki da shi wanda Allah yana ba shi da mutum da wanda so rusul hikmata duk wanda Allah ya ba wa hikima rusul ya hayar da jira hakika an ba shi alheri da yawa babu wani abu da Allah zai baka wato mafi alheri wato Allah ya baka ilimi eh wanda za ka yi aiki da shi eh wannan ya fi komai abu da za a baka domin shi ilimi gyaruwa ne da duk abin da ba wani ba da Allah ya baka idan Allah ya baka ilimi to zuciya ta zo sai ka sarrafu sai da Allah ya so kaga ni sun mulki yanzu sai in sarrafu yadda Allah yake so kaga ni amma duk inda ake akwai nufa dukiya ba ilimi sai kaga shi ne duk inda aka ce ga mulki ba ilimi sai kaga shi ne to amma ilimi ko shi kadai Allah ya baka shi ko ba mutum ko ba dukiya to wannan an baka alheri da yawa ba ba mu da ba so yawa wannan ne da Allah ya baka Allah ya baka da kike cewa man arada dunya fa alayhi ilmi duk wanda yake son Allah ya ba shi dunya ilimi dunya yake nema to ya ilimi eh ilimi da shi ake samun duniya wa man arada al-akhirata fa alayhi ilmi wanda yake neman lahira to da ilimi yake neman lahira wa man arada ma ma'an fa alayhi ilmi wanda yake neman duniya da lafiya to ilimi ne shi hanya kaga sai hanya rayuwa ba shi ɗaya ko ma ilimi in duniya take nema to hanya samun ta ilimi ne in lafiya take nema hanya samun ta ilimi ne in duniya da lafiya take nema to hanya samun ta ba shi ɗaya ilimi ne Ina Allah ya kuma da tabawa da yake hada da kira Allah ya ba mu amin amma da kan amma ba kowa ne ya zuwa ba illa man albadi sai ma abota kula وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار
وما أنفقتم Allah yake duk abin da kuke din da kace ya wato wani abin cewa a cikin abin da kuka bayar da kafi ne da kai au da in ko ban da kuma bayar au da zai ko kai ba da kai ko ba da kai ne din abin da ba da kai ne din nan ba da kai ko kai mu ko kai ko kai ni kuma sai da ba da shan ina la ya ko ka Allah ya mu ba da abin da ko ba ka ce cewa Allah ya ce zaki abu kaza Allah ya baka abu kaza ko ya maka wata hikima kai kuma za ka yi abu kaza to Allah ya san wannan kuma duk abin da suka ka bayar ko da aibin jini ne to fa Allah ya san wannan din sai ina da Allah Allah ya san wannan kuma Allah zai ma ka kinga a cikin abin da ka bayar wa ma da zalimi ne da su babu wani alƙali babu wani wanda zai maka babu shi ne ba ka rawa da yake da zalimi ne da alƙalai wanda suke har da ka wato wato ko suke kin cewa Allah ya ba dukiya amma ba ka cewa ba kuma mu da ba ka rawa to ranar alkiyama ba su da su taimaka musu da azabar Allah ba Allah ya yi na إن تبدل صدقات فنعما هي وإن تعطوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير lokacin da Allah ya cewa a yi sadaka a yi sauka a ciyar a taimaka to kamar ka ce to ya wani in za a yi a fili ake so a yi ta ko kuma a koyi shi Allah ya ce a in su yi sadaka in ma kuka bayyana sadakokin su na nasu to fa yi in ma ke ainihin shi maganin abu ita bayyana ba eh abu da ake ma yake da Allah ne amma akwai wani da in za ka yi ana son ka yi a cikin ba don komai ba don wato wani ya gani ya koyi da kai domin wasila akwai wanda kai shi samu da ya zaka amma ba ya iya ba to a lokacin da ya kai kana yi kuma Allah yana ƙara buɗa maka to sai ga a a ce abin kirki ne sai da shi ma ya yi koyi da kai wajen yi sannan kuma sai ka samu addu'a ta mutane domin idan mutum yana alkhairi ko da wanda ba bai samu wannan alheri ya same shi ba shi ne irin abin da yake da shi baka mutane shi ya ji daɗi shi ya yi gurin shi irin mutum ya maka ba a so to kaga amfanin bai rawa kenan kaga wannan jin daɗi farin sa mu ne sannan kuma wannan addu'a da za a yi to ba a san a bakin wanda Allah zai amsa maka ba duk da haka in an bayyana ba a je dan ayyuka ba ba don wata manufa ba to Allah ya ba da dan abu bayyana ba amma wajen su idan kuka koye ta kuka ruwa kuka koye ta ku kuka wani fara kuka bayi kan sarkawa ko mai ruwa wani gashi eh domin ga gudu ba ya kuka koye da sai ka aika wani ka aika wani ka aika wani ba wanda ya zo wannan to shi wannan shi ne ma shi a ainihin da yau ya kuma bai rawa da aka da barke ya kuma bai rawa wai wannan sun abu wani bane sun kare ku mun sai a zai kare wani abu ya shafi gwagwaro sai ya karɓa kana sa Allah ya kinkare wa bawa kurakure cewa kana sa wa Allah ya kake yi wa bawa kurakuranta wallahi wajen Allah kake yi ba ta amamina da duk abin da ya aikata ba alimin Allah kake yi ne da ba ta yi da ba ta nisa ka gani ne kamar yadda yake wata yi da zan yi sa la ya fa a yin shi wani abu baya tsiya ga Allah ni da gare shi to duka nan wannan ma mala'an da yake sallallahu alaihi wasallam zai kuma shi ayyukan shi gida yayin da zama ya hana yin sarka ga mutum yake wurin sunan zuriya nazara to sai wannan aya sun ta sauka laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون to lokacin magana yana yin haka da shirkai ba dan kome ba dan ko ta mutunta to nazara sai wannan aya ta sauka Allah yake laisa alayka gudamu ya rasulullahi aiki ne mutane ba ne ba sai ba sai ran sai shi da zuwa shiga sai islami zuwa cikin mutunci ba inda ma alayka balala sai dai ita da aiki shi ya kasa walakin Allah sai dai Allah ya hadi man ya shawo Allah shi ke shiriyar wanda yake kishi ya kasa sai da kuma za ta zama ya aika sa ita da ko Allah bane shiriyar idan Allah ya zuba wa shiriyar to kuma sai ko shiriyar sai da kuma yake shiriya a cikin da Allah yake ta shi kuma za ta zama mai bayyana shiriya ne kuma ma'anar innaka da Allah ya ta hadiman ahbabta walakin Allah ya yi shi kaga ba shi yake shiriya kenan amma barin Allah wacce innaka la tahdimu ila salatin hakika kai kana shiryawa zuwa ga kunki mai shi to wannan kuma ana iyara ne zuwa ga kana bunke da hanyar da kana bunke da shirye shi kuma Allah shi ne shi ke Allah shirye to ana kuma su shi kula ma su shi kula ne kin abin da ku shirye ne da alkhairi sai an fito ya ta tabbata da kawo kan da kawo ka kai ne lafiya domin kana da gida guda biyu akwai gida na duniya a duniya lafiya yanzu idan ka zo mu shinkafa ka goyi a bana babban ɗansa ka zo ka kai gidanka ba kai ba eh a san ne ba eh ka zo gani ne ka kai gidanka ba kai ba ka zo ka tafi jariya ka zo gani ne ba kai ba ka zo ka je ala ka je ka zo gani ne jira ba kai ba to wannan ai mai da zo da gidan da kai to shi ma ran da kana da gida a nan kamar yadda wannan gidan ka yake kasuwa zuwa ga sai wanda za ka kai da kai za in kai kaza kawa to gidan ka na jira haka yake bukatar Qur'an al-Qur'ani nawa kai to kai kai ga Ramadan ya zo salatu manzala ta tsara duk kai a cikin Ramadan zikirin lahi la ilaha illallah illallah nawa kai eh eh zikirin istighfari nawa kai cikin wani aika da kai ga shi da wazo ne a wani gidan da aka zo kai ko ko aka kai roban ya zo na ninka da kai yawa muka da gero su kama da su ne da ko shi an gama shi eh ba ka da magana shirin da na wazo shirin gidan da duniya eh ai bara da kai sallah akai abinci to ba fata da kai an gama eh ka gama da kai roban amma shi ne gidan da lahira shi kuma to roban ya zo me ne kai in da ina sai awo nake yi yanzu mun kuma muna da kuma shi da ramadan ko ya an tare da yau domin Allah ni din kawai yake ni din kawai yake daga ainihin dari bakwai zuwa ainihin da haka Allah zai tsirga shi zuwa zai rika dari bakwai zuwa dubu yanzu wannan ishe kaɗai da muka yi a yau kuma za mu isha biyu da wani wanda kai da kashi to haka nan ni kuma da zarga haka nan idan kai salatu manzo Allah haka nan karanta alqur'ani saboda wanda kai karanta alqur'ani baya da aka ce in ka karanta alqur'ani alif lam mim shi ke kowanne la da goma goma salatu kenan kada wanda ramadan aikin ramadan Allah ya rufe ya shi ke yin ta shi to shi ka babu azarare wanda ramadan sun zo shi da ya aikata alkhairi shi ka ramadan sallallahu alaihi wasallam ya mun bai malaika jibril ne yake shi ainihin aka kuma gada ce amin ya kuma takawa ainihin aka kuma jin ya ce amin ya kuma hawa aka ji ya ce amin sau da ya zuwa zaɓe shi wani matsalar da ta yi kira amin amin sun kuma yi su ba ta ba sun kuma yi sa ta ce ba ta ba za a yi ce ai da ta ta ta ta kuma wani da ya zo mu ya ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ramadan ya shigo amma bai aikin da Allah zai gafarta masa ba a cikin wannan ramadan ya wuce shi wuta to a wutan ma Allah ya yi da Allah ya yi da shi kada shi yake yi shi a yi magana shi a yi sai irin gonin da Allah yake garama waye ne ne waye ne su amma da ba cewa duk irin wani gonin da yake yi tsankanin abu da ke kan mutum wani mai yin su ne ko su da ke da ba ya mutu ya shiga wuta to a wutan ma Allah yake danka shi shi Allah yake shi yake magana yake a yi magana yake a yi shi a yi ba ga wata zama ba ga wata ne ko shi a yi duk wanda Allah ya sa ina da rabo ya yi shi fa ga kofar rahmata a kofar wani sana ɗaya ne ko shi ba Allah ya maka ita ba ɗan zaka irin da biyar eh ba ɗan zaka ko wani abu ne wanda Allah ya yi ba ta yi da mutum sai ka wuce wani abu da kike ke ka ga yadda Allah ya ba ma kike komai ba kawai ke ka rubu kawai ki farin ciki kuma ki gan shi ka zo ka nuna wa Allah da wasu dinka da jin daɗin ka da wannan abin da kai ka fuskanci iyayenka sun karanta ka faranta musu wani gan shi wani abu kai ba Allah ya yi shi za da yawa ayi cikin ko kawai da za su ba shi da shauki eh babu wanda yake wato abin kautai za ta yi ba ko ba ko amma ko dai Allah ya baka da shi to lalle lalle ba kuma da kofar hamdan ya Allah ya baka kai dan gata ne Allah ma yakan maka to wani daga wani kafa da yake yi sai kanka wannan addu'a da suke maka da abu sai ka tafi Allah kamar da wani abu ne mai Allah amma da ne wadannan da ka taɓa da su ko da wani shi Allah ma sai shari sai ka wani dalilin kai amma da cewa babu duk da da ba to yayi da zaka kuma eh sai ka ce sai mun da ake duk haka yake to duk wanda zai zama shawari ne ina da kiyayen kiyaye yanzu wani abu da jin daɗin su masa addu'a sun karanta ma ya fara kamar su ci gaba to a wutar ba to ya ga Rasulullahi Allah ya danna shi sai can kasan shi su jarka a farko ita magana yake ayi magana yake ayi ya kaga addu'ar manzo Allah addu'ar Jibril manzo Allah sai shi manzo ayi a wannan shi manzo Allah yace kuma ya Rasulullahi mun saka ya Rasulullahi mun da aka maka salati aka ce Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba yayi baka ruwa da zaki ne ya mutu da wuta shi ma shi Allah ya yi da shi kada ne shi da ka lalle dan wa san cewa waɗannan ba arun al'amura bane ba arun al'amura bane bare ne ke wanda Ramadan ya zo mutane na alkhairi mutane na kyauta mutane na sadaka mutane na zuci duk da wani abu da Allah ya baka koyaye irin abin da iyaye aka saba suka rinka yin gwamnati dubu a kan wancan dubu a kan wancan shi a kan wancan wannan baka irin abin da aka ba za ta cewa a wai ke ina da shi da yawa ba ba ba yau ake kallo ba gwargwadon buci gwargwadon abin da samu shi ne kuma gwargwadon abin da za ka bayar shi ne ake kira dubu da tsiri jiya da mun soki dogon wato bayani a kan matsayin sarka da sarrafa da kuma irin abin da ke jawa ba ita yau da shi inda ke domin ta koyi karatu a cikin bayanan waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wataala yake nema gare mu zama mun aikata yanzu haka to wannan kuma aikata wani shine babban alheri da bawa ba wai sai mutum yana da wadata da yawa da yawa ba ɗan abin da Allah ya baka magana ya ce mafi cikin masu raka jin jinsi kai da za ka bayar da gwangwani ɗaya suka yi sai ka fi wanda ya bayar sai ka fi wanda ma ya bayar da kuɗi domin wata kila wanda ya ɗauki buhu ya bayar shi yanzu ina da kuɗin da zai kai buhu in ma buhu ɗari ne ina da kuɗin da nake bayar shi kaga ni ina da kuɗin da in ya bada a cikin kuɗin ka idan ya buhu ɗari ya bayar da duk komai ba amma wata kila ta kan zo a cikin wannan gwangwani ɗin da ka bayar ka yi ma kai kwano ɗaya da maƙiyanka in ka bada gwangwani ɗaya gwangwani biyu ai ka ga ka fara ina ya je baka sake mara je maka ba to amma haka iya bada gwangwani ɗaya gwangwani biyu to matsayin naka a wajen Allah ya fi matsayin ne wancan eh sai shi ya bai tsarin ba ne ba shi kan gwamnati ya ji ma don ku ya ce bai ba kai ka ji wannan kusan gwamnati ji to matsayin sa a wajen a wajen Allah ya matsayin mu wannan ne ina yin Allah ya Allah ya da to wato kira ne take ya yi da amanu Allah da amanu wa shi da ake eh shi ma nan sai ka subhanahu ko to to ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون to Allah ya ce ma tun jiko mai haida fari a jiki ko to ma tun jiko na Allah ya ce ba ba cewa in lafi ga a wajen lillahi sai dan neman yadda za su Allah ka ciyar dan Allah shine neman yadda za su Allah duk abin da ka bayar nemi Allah ya bi da dan Allah ka ke ba a maza zama yake cewa ko da ka zuba ne a cikin ƙwaryarka a bisa ƙwallon mai neman sha da gugunka a bisa ƙwallon mai neman sha kowane mai kana kira ta yin alheri ne wani sai na baka Allah zai mutu kamar da zai mutu ayi mamu da gani sai ka ga aikin da kare na sai ka ko shi da kan shi zai je mun kike imamu da gani Allah ya kara masa da ya shekara da in yana karatu alqur'ani da hadisin manzon Allah ya shekara 20 kai kira kira karanta alqur'ani ina neman ilimi shekara 20 yana ba da ilimi ina kai kai kai kai shekara ishirin yana harba karshen Qur'ani talatin da zara shuru amma ya isa mu kansa Allah ya shiga aljanna Allah ya shiga aljanna ne magana yake ba sani ba yace ina ganin dai shi rayuwar da yake kara cikin nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza dalilin wannan Allah ya kuma fara Allah ya shiga abin da yake kara cikin ban ba ba ba wanda ya tafa amma abin da karba shine ka dangul hoda za ka rubuta wani littafi mutum da wallafa kada ɗago hannunka sai guda ya duka kan cikin alƙalamin kira da kuje sha sai ka tsaye da hannunka ta kai kirka da ya sha yi ke ta sha yi ke da kake da wuri ka tuna wannan Allah ya ce Allah ya tuna Allah ya ce ka fara in ka shi wannan ma za ka ce ka wani aiki shi ma da zama shi ma da zama shi ma da zama wani abu ne ba ne isa duk aikin alhaji ya kai za ka kake rabu da ba mu ko kai kan aikin abu ne alheri ne da alheri da kake yi dan ta yi wa nan Allah ya yi da ta yi dan shi ne sai Allah ya kuma lai Allah ya bayar da amin kuma kun yi kula wallahi kuma kun kula kai duk abin da mutum da kai yau da Allah zai cika saki da zuwa gare ku wa an la tun lahu ku ba za a zance ku ba a ga mutum ba za a kore mutum da shi an za ku ko mai da shi duk abin da kake nan ku sai Allah ya cika maka ya lawo da su bara ni ko
للفقراء الذين أغفروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تقربهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم kuma ka ji ya ubangiji ita wannan cewar ko wannan karkoyi mai da wa za a bayar ne Allah shi su bara eh kar ka wala ba hukunta ta wannan ba shi da abin ke ka a gidansa eh ga yayi kuma kuma ba za kuma abu shi shekara Allah bai kira da yawa to zuwa ba eh Allah yana kokku ruhi da billahi wanda wato aka kai su duka ne Allah ma'ana haka su an fara kuma bai kawo da an Allah jihadi ko jihadi to zai da wannan ka gano ka ji an fati a kan sufa ko mu arba a cikin su zuwa to dari ne da muhajiri daga cikin wato muhajirai urdu an ja an ja ta duka su da alimin qur'ani da an yi dafa su ga wato koyar alqur'ani wani kuɗi da ta kuma saraya tare da ayin yaƙoƙi da mazala yake turawa to waɗannan fukara waɗannan to sarwajin sun tabbata da su za a bawa waɗannan da lafiya su na garban da arziki ba ka samun ikon tafiya da arzi a mafaka da shiga ne domin fatoci wani ma'aji ko kuma wani abu na rayuwa da shi gudu kan da kan su an gaba da wannan abun bil jihadi jihadi wani ya hukumul jahil wanda yake marjin mara mara sani da halin da halin ba ita da kanku abin ya a ko da kai ne ta kuɗi ko da kai ba akwai da zaka ga ba ku amma ba za su ku ba sai ka dauka ba suna da shi wani ma da wani girman kai da shi wani ku a'a mutum ke kansa ne kima ce kansa shi ba shi da shi ko ba da irin nuna ba shi da shi ba zai ke bara ba zai roka ba to su ne waɗanda za a ba wa nan shine misali wal mahbubi misali wanda zai zo ya tambaya makaruni kuma ba shi da shi amma ba zai iya zuwa in nemi cewa ko in bayyana cewa ba shi da shi din ba to Allah yake to waɗannan su za a bawa wanda har mawar wanda ba bai san halin su ba sai ɗauka abin ya sai ɗauka mu da kayan su yana ta akutu saboda kalewar su ya ta mutum zai da kan wasu ayi su'ali game da ainihin wato bara ba ta aiki Allah yake Allah yake kana iya gane su za mu fara mu ya kai abun da so ba kana iya gane su shi ma mu da alama su ne jawabi za ka tsaya da kake da kanku eh wa kan da jani kuma gurbi da lokaci da gani kada ne ba wata karbe da gurbi ba kare shi ga shi alama ne da gani wanda ba shi da ke gani amma kuma ga shi ba da tafiya ba la ya'abuna Allah ba ka tambayar mutane shekar wani abu da yanayin suna ba za su lafi ilhafin na lafiya shi ba ma da suna ban zama da lafiya ce wani kaji lafi ba wata eh mana wato shi da ba su lafi ba ya su lafi ba to ba su su Allah ya ce da abu da kai kai da alkhairi fa inna la yadi alim hakika Allah muku ne da wannan abin da kuka ciyar الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce Allah jira kaga waɗannan da yunfiquna amwalahum suke cike da bishiyoyi billahi da daddare wanda hari da kuma rana sirran suke cike da bishiyoyi za su a boye wa alaniyatin sun yi cewa a jiri da fara wani ajiyar da suka rasu hakika ladan su ya tabbata gare su a wajen ubangijin su wala kuma ainihin ba tsoro gare su wallahu ya zumura ba kuma za su baki ciki ba duk mutumin da yake cewa da Allah lafiya to shi wani kansa a boye shi da kansa a jiri rana da kyama ba shi da tsoro Allah zai ce masa zai zama amin za ka zama aminci nutsuwa da aminci na cikin alkiyama ta rika cewa kyauta alkhairi sannan kuma kauda bakin cikin ranar alkiyama shi ne irin wannan faranta wa bayan alkhairi faranta wa ranar shi musamman kullum da za a yi zamanin da ake ciki eh ko ya ka samu kai sai ma kai to faranta wa wani bawa da kuma bayan alkhairi jawabin tufa ne jawabin kan abinci da za a ci a tawar da wani abu za ta shirye to wannan shi ke ba da aminci a cikin alkiyama shi ke kauda tsacin rai shi ke kauda damuwa ta alkiyama Allah ya kauda mana Allah ya ba mu Allah ya kuma ba mu cikin gidan Allah ya ba mu da alsalama ba ta da shi da Allah ya Allah ya magana magana da Allah ya roƙo da Allah ya ga kan to wai fadin Allah da Allah yake annabiyina yunfikuna amwalahum wadannan suke cire dukiyoyin su ku ta kokari a cikin yayin na Abu Bakar Siddiq Allah ya kare ya gare shi inda ita daga da ainihin wato dinare dubu arba'in wato dinare dubu arba'in wato ainihin wato dubu wato dubu goma ya ba da su da daddare kuma su ba da dubu goma da rana kuma ya ba da su kayan takoye duk ba ba da dubu goma a bayyane kamar da duk kuriya eh da dare da dai ke go dubu goma ya bayar da ra da sabu mai ko ko dubu goma ya bayar ina ko dubu goma ko bai da koye ba wani ne ina ko dubu goma ne ne da ba ko ma ya samu ke to ni da Allah lokacin da zan fara wani jarra ba alayi da kake ko da dai wannan hali jarra ba alayi da kake ne da mun kake eh ba da mun da wani ai ya ta wani wannan sun ra'ayi dubiri ya dubiri na da kufra a manzara sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa duk wanda yake da dan wani abu da kawo shi kuma kenan sai na gudu Allah ya kara masa da yake cewa babu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai umarni da shi ba sai Abu Bakar Siddiq sai ya shige gabana bayan ya shiga gabana ita to a wannan rana sai na gudu shi a zuciyata zan yi abin da ko shi Abu Bakar Siddiq ba zai yi wannan wato abin da ba shi ta zan ba shi ruwa to shi kenan sai na kuma Allah ya kara masa da sai ya je gidansa duk abin da ya mallaka zuciyarsa sai ya raba shi ya ya ɗebo ya kawo manzala maza sana ce ya umaru ne ta bar wa iyalinka ta ce ya rasu lallani na kasa ne gida biyu na ba da rabi kuma na ajiye rashi maza Allah yake to Allah ya maka albarka cikin abin da ka bayar kuma Allah ya maka albarka cikin abin da ka ajiye na yake kuma sai da yau can ji ba sai ga sai na abu kada tuwo shi wanda zai kai da lafiya wato ainihin da hikin hikiya ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace Abubakar ne ko iyalin naka ita ya rasu da laifi na bar musu Allah na bar musu manzon shi sun ya shi yare gidan da wani ko ce ba sai kawai yana umar zai bada ruwa ita ce da yanzu ta bari ki shiga bakwai bari ki shiga bakwai bai Allah kai ba su ma da fiya ba ina magana ya tambaye ku ne yake wata ranar bibilu ya zo wani magana tana rantawa yake bibilu suna son tafiya mun yake nan ba irin matsayi da daraja kuke na umar da su dace da Allah ya matsayi ce malaka biyu yake ya rasu da nan ai inda zan zauna tare da kai adadin shekarun annabi Musa a cikin mutanen shekara dubu ba ina gaya maka irin daraja da matsayi na sai na umaru da suka tattara daraja a wajen Allah da a shekara ɗaya tana da wajen yawa wannan shi ne zala ya ce ɓari ita ku shi abokan ba ita a ita ku aiko ne na biyar layi ai da zan ce abokan zan maka magana a kan darajar sa matsayin sa wajen Allah ai a shekara ɗaya tara da mutum nan ku ɗaya zai iya gaya maka matsayin sa ai shi umar baki ɗaya haka na ɗaya ce abokan shi baki ɗaya ma a cikin hannun abokan umar ma suna ɗaya ce ba sai nema albarka ba an yi nema albarka ta mun annabi ya sha gaba lokacin ba a duk su da kuɗi da haka da ba mun gudu da kula haka mu zalla haka zalla yau tantu bari Allah alhu duk a duniya ba Allah ba mu albarka amin
Amin. Amin.
alhamdulillah za a kara matsala da lafiya sai mu dafi yau da dama da ta kara lafiya Allah ya kara lafiya wa idan mutum ya rasu ya mutu magadansa kuma sai kayan yara ne da mata za su yi wani hali amma kuma ga masu tafiya tana da ciki ko a yi dan babu lafa a cikin kafin su da yau ko a ake tashi suna an san abin da ya ba da kuma a wurare
turama su malamai sun faɗi cewa da zarar mutum ya yayi ya kira da su abin da ake so shi ne zama wato an yi gaggawar rabon gadon an raba gadon da so idan aka samu cewa akwai da shi to shi nan ba zai ji sun da cewa wai an raba gadon illa iyaka abin da suka ce sai a fitar da rabon namiji sai a kaddarta cewa rabar namiji ne idan aka fitar da shi aka ajiye to shi kenan idan aka raba miki raguwar to wannan idan Allah ya kaddarta cewa namiji ne shi kenan ya zo shi da kayan gaza gaza in kuma ta ne to kaga shi kenan sai a raba shi sai a baka da ɗaya da kuma sai a rage ko koma wasu wasu gado sai a raba shi sai ba za a yi shi ba illa ya ka abin da suke kuma in san shi ne ba ko ga da ba za ka yi nan eh to da kuma ba ka tafi da aji ne da mutum biyu an so mun da da ka ba ta ai ai ba mun da san je ai ne yawa shi da ka fi da cewa an ajiye da kuma mutum biyu da rike wannan yawa duba da cewa za su kiyara ko kuma ana bukatar cewa dai a raba ne yanzu a iya rabawa a bawa shi a raba musu aji wannan din idan an haihu din in ya kalima ma domin za a iya zuwa ma ba ya wato zo ba rai ba inda nan ta koma kawai gado shi ne a rawa shi wannan eh kawai za a je shi ne wannan kai da tsari yawa sai a ba su in kuma biyu ne shi ne sun ce in ɗaya ne kuma to a ba shi ɗaya kuma a rabe ɗaya yawa kuma da ce to a raba ɗaya a ba ta da rabin da ɗaya ne kuma shi kuma dawowa ya zama yawa ya zama gado eh za a yi ba Yeah. Amin.
Amin.